da bayi ma'ana ku yanke zango ku tafiyan dare saboda ku samu kukuta da aminci daga mummunan tanajin fir'auna da shirin da yake muku shine Allah madaukakin sarki ke cewa fadarib lahum dariqan filbari kaga nan misali da Allah ya ce wala kada auqaina ila musa an asri bi ibadi a can inda muka wuce a baya sai da aka kawo sifan lokacin tafiyan sai ce lailan fa'adarib bi ibadi laila amma nan sai aka yi haskinsa Allah ya ce fadarib lahum tariqan tilbari fadarib lahum tariqan tilbari ma'ana ka baga ruwa za mu samar musu da hanya a cikin kogi ma'ana abdargu nan amari ne daga Allah madaukakin sarki ke umarnin annabi Musa alaihi salatu wassalam yadda zai neman mabanu Isra'ila hanya in za ba za a mance ba kamar yadda muka wuce a baya bayan banu isra'ila sun zo wajen bakin wannan ruwa sai suka ga cewa ai ba su da wani wajen inda za su wuce shine kala ashabu musa ko inna la mudraku lalle mu yanzu an riga an rike mu ba mu da wani mafita Allah madaukakin sarki sai ya kawo musu solution sai ya kawo musu hanya sai ke cewa ya basa ai sanusayyuruhu ya basa za mu mai da shi wannan ruwan tekun zai zama busasshen hanya shi yasa sai a kawo shi masdarar da su ga mazdari wanda zai ɗaukar kowane yanayin a wazani na fi'ili sai Allah ya ce la ta hafu darkan ai la ta hafu an min fir'auna an yudri kuka kada ka ji tsoron ciwon fir'auna zai rike ka wala ta sha min ma fatarta fihi fi misali amama kar ka ji tsoron abin da yanzu ka haɗu da shi a gaban ka ma'ana a baya ba za mu sa a kama ka ba a gaba kuma ba za mu sa ruwa ta ci ka ba Allah ya ɗauke ma annabi Musa tsoro ta gabansa da ta bayansa wannan kuma zai iya shiga cikin ƙarƙashin addu'an da manzo Allah ya kanci Allah maja'al fi min Allah maja'al min amami nuran wa min halfi nuran ma'ana Allah ya karfafe ka da runduna na haske a gaba gare ka to wani cutarwa ta gaba ba zai cutar da kai ba in Allah ya karfafe ka da runduna haske ta bayansa wani abu na cutarwa ba zai cutar da kai ba Allah ya mana abin da ya ma annabi Musa Allah yake cewa fa atba'uhum fir'auna bi junudihi fir'auna sai ya bi su bi junudihi ai ma a junudi ma'ana kaga ya zo shi da kai shi tare da rundunansa Allah ya ce fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum Allah sai ya ibhamantar da irin nutsewan da suke saboda mummunan bala'in da suka da shi a cikin ruwan sai ce suka ruwa ya lullube su lullubewa ai ma'ana fa ahalakahum halkan ya halaka su halakarwa Allah yake cewa wa adalla fir'auna qaumahu fir'auna ai adalla qaumu ya batar da al'ummansa misali bi an yattabizu ko ko misali bi ittihazihim bi ittihazihim iyyahu ilahan da yanda suka rike shi a matsayin ubangijin bauta tunda misali ya yaudare su ta hanyar yaudara mabambanta ya ce musu alaisa ne mulku misra ya ce hallakun ilahun ghairi duka irin wannan nau'o'in yaudara ta hanyar zance fir'auna ya yi ma mutanensa sannan su kuma sun ga zahirin wadata a hannunsa sun ga zahirin tasarifi a hannunsa sun ga karfin saldana na mulki a hannun fir'auna to da haka aka tafi fir'auna a dole Allah madaukin sarki yake cewa ya bani Isra'ila yanzu nan ko misali an ɗauki wani sabon usulubin magana nan an yi hasari na misali duk abubuwan da yanzu an ma gama magana halakan fir'auna an wuce wajen annabi musa ya dawo misira misira ta zama misali matabbata a wajensu ko kuma misali bayan hanyar komawansu na sham to yanzu sun buƙaci allah ya ba su a ƙanunin ilahi ya ba su misali kamar tsarin bauta da za su bauta ma Allah da irin wannan tsari din Allah madaukin sarki ke cewa ya bani Isra'ila kada an je naku nan kuma fi idadin ni'ima ne Allah madaukin sarki galibi da mun kan yi ma bayi haka idan ya dinga jera maka abin da ya maka na ni'ima na ni'ima na ni'ima misali ko dan ko mutum ne ce maka wani waye maka aure kai ne waye biya ma sadaki ya ba gidan aure ka san me yake nema ka gode mashi ko kuma ya yi maka wani umarni ka kasa bin umarnin wanda shi bai cancanci haka da wajenka ba to Allah madaukin sarki na cewa ya bani Isra'ila kamar yadda Allah yake cewa a wasu wajejen misali ya ba iskuru bani Isra'ila ya bani Isra'ila iskuru ni mace allati an amta alaikum kaza wa anni faddaltukum ala alamin irin su irin su tun daga dai bakara Allah yana ta tunatar da su ni'imomi ni'imomi jami'a anwa'i shatatin ni'am Allah madaukin sarki yake cewa kada an jainakum min aduwikum to yanzu burin ku ya cika bukata ya biya mun tsiratar da ku daga makiyinku wane ne makiyinku shine fir'auna alaihi la'anatullahi wa wa'adnakum janibit turul ayman sannan kuma alkawarin da muka yi muku na cewa za mu yi munajati da annabi Musa ai misali a nan a tsuwa bi tsuwa waje matsarkakin waje wanda yake misali bi ardil muhaddasa akan hanyar daga Sham zuwa Misra daman wannan waje yake Allah madaukakin sarki ke cewa janibi tsawr al-aymani wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa misali har ila ya ga ni'ima na uku nan a lokacin da kuke ayyamu fiji kuma ai anzalna alaikum almanna wassalwa mun saukar muku misali da darba da kuma misali itsa tsunkuwan salwa wadda yanzu ana ganin cewa tana cikin tsuntsaye mafi lafiya a kowane irin nau'in tsuntsu eh za ga shi yasa tana da wahalan ciwo tana da wuyan samu ga tsada kwanta tsada ita kanta tsada Allah madaukakin sarki ke cewa kulu min at-tayyibati ma razaqnakum a min dinnan za ta yi zama a matsayin babi na min tabbiliya misali ne sa kullu ɗayyibin misali hallalu bani isra'ila ba duk wani abu ne mai tsarki mai daɗin ci ya daɗaɗan mako kuma ya zama ja'ize a gabanu isra'ila ci ba allah ya ce ma razaqnakum ai min ma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi in ma ta zama a matsayin mazgari a nan allah yake cewa wala da gauti kada ku wuce gona da iri shine misali iddihari kada ku iji abincin jibi da gata sai na abdullahi dan abbas yake cewa da ba din mummunan aikin banu isra'ila ba da abinci bai yi tsani ba da abinci bai yi bashi ba da abinci bai tsutsa ba to tun daga lokacin da Allah yake musu yayi musu alƙawari duk lokacin bukata zai ba su amma abu ɗaya shi kuma da yake bukatansa da shi kar su ija na anjima an ce wani bawan Allah cikin banu isra'ila ya zama ma'abucin yawan bauta Allah ya masa alkawarin kullum ni kuma zan lamunce ma abin da zaka ci saboda ka san zamanin banu Isra'ila ba sa lale annabawan su bane Allah ke magana da su ta hanyar ilhama har bayan Allah tsarkaka Allah yana magana da su ta hanyar ilhama amma da zamanin manzo Allah ya zo sai abin yawan ya ta kwarai saboda misali cikamakin al'amuran Allah ya zo. Idan aka fi abin sai zama nadi, shi yasa manzo Allah za ka gina cewa lauka na fi ummati muhabbasun la kana Umar minhu. Saboda misali sun karanta kwarai musamman ma a zamanin nasa alayhi salatu wassalam. Allah madaukakin sarki yake ce musu misali shi wannan bawan Allah na Banu Isra'ila sai wata ran zai fita. Lokacin cin abincin shi na yi idan ya daga hannu Allah ya lamunce mai ismillahi al-azam. Allah zai saukar mai da abin da zai ci ya sha sannan ya koma sai wata ran sai ga ana sai da gurasa sai ce sai nafsin ta motsa karfa yau ya kai ma lokacin cin abinci ya abincin bai zo ba sai ce to ko da bai zo ba dai nayi wani dabara sai sai gurasa lokacin cin abinci yayi yana jiran abinci ya zo abinci bai zo ba yana jiran abinci ya zo abinci bai zo ba sai kuma ya shiga ta baba sai a sai ji hatifi ya ce mashi alkimati jaidi nudi kamati lagai abin da ka boye a jiyu saboda za ka yi ma Allah hikima dubara to jefar da shi in kana bukatan namu da ke gaibu hakan kuma ya faru yana jifa da shi sai aka bashi ya amma yanzu kai karka ce za ka yi haka wannan wani martaba ne da Allah ya kai shi in kai wahala za ka sha Allah madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa sulumina tayyibati ma razaqnakum wala tadagaw fihi a fayyakillu alaikum gadabi an karanta shi fayyakillu alaikum gadabi bina illil majhuli duka an karanta kuma a ibn jarir tabar ya ce duka misali kira'a ne wanda suke ingantacciya Allah madaukin sarki yake cewa wa man yahli in kun yi haka to misali kaman sharadi ne a wala ta daga wucihi sai fa'in nan ya zama jawabi na shi wancan misali a wawi na wala ta daga in kun yi ta hanyar baiwa to fa yahilla alaikum galabi na zai sauka a gare ku Allah madaukin sarki sannan sai ya kawo shi kuma illa na wanda fushi ya saukan masa ma'ana menene ke faruwa ga wanda fushi ya saukan masa ta Allah ce wa man yahlil alaihi galabi duk wanda har ya bari kuma fushi na ya sauka a gare shi to fakad hawa ai fakad hawa ila sa'ir ko ila jahim ko ila hawiya au ila ma hunalik to zai fada cikin wutan saukara ko hawiya ko jahim mana yusulafi zai zama abun konawa a ciki Allah ka raba mu da wuta Allah sai nan sai ce wa inni la ghaffar amma duk wannan tsoratarwa kamar yadda Allah yakan ce nabi ibadi anni ana ghafur rahim tare da duk wannan tsoratarwa kar ku ji tsoro la taqana min rahmatullahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duk wannan tsoratarwa da nayi amma wa inni la ghaffar ka sai aka shi da wazani na mubalaga ni din nan mai yawan gafarta zunubi ne ko din girmanta manzo Allah yana faɗa a hadisin Imam Muslim Allah yana cewa ya ɗan adam inda za ka zo da cikin ƙasa na zunubi to sannan ka zo waje na baka tara da wani ba zan zo ma da cikinka na gafara ne kuma Allah yake cewa amma wa liman taba ga wanda ya tuba wa amana yayi nagartaccen aiki wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki summa hata da sai aka yi adafi da summa saboda istirahi sannan sai ya rayu a kan shirya mana wa abu da rabbaka hatta ya ake ya kalyake nan abdullahi dan abbas ko kuma mu dawo kan maganar maula mushi ibrahim radiyallahu ta'ala a cikin tafsirin sai yake cewa kaga Allah ya hada wasu misali abubuwa guda hudu wanda misali alkawarin wannan ni'imar shine sai ka hada wannan guda hudu amma sahalu bin abdullahi tasari ɗaya daga cikin sadatu da'ifatu sufiya yana cewa misali wa amila salihan misali sun mastaqama ala sunnatin nabi yace shine ka samu istiqama akan tafarkin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun yi muwafakan tafsiri da Sa'id bin Jubair akan wannan ma'anan kalma din Allah yace sun mata da sannan ya zama shiryayye ya rayu cikin shirya
wa ma أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لتهدى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعدا لهم الثاني فرجع موسى إلى قومه غدبان عجبا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأحد أم أردتم أن يئل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا أملنا ولكننا أملنا البول فقذفناها فقذفناها فكذلك علق التامري فأخرج لهم إذلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم دوا ولا نفعا وما أعجلك عن قولك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأدلهم سامري فرجع موسى إلى قومه غضبانا عاطفا قال يا قوم ألم يئدكم ربكم وعدا حسنا أفدال عليكم الأحد أن عرفتم أن يحل عليكم غلب من ربكم فأهلكت الموعد قالوا ما أهلبنا موعدك بملكنا ولكننا حللنا أوزارا من زينة قوم فكذبناها فكذلك على السامري فأعرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma a'ajalaka an qaulika ya Musa a istifhami ne misali li talab al mawqid min al bayan Allah yana ma Annabi Musa magana Annabi Musa dama Allah wa'adahu rabbahu ku Allah ya mashi alkawari da miƙati to alkawari ya cika Annabi Musa ya tafi Allah ya ce zabi zababbun bayi daga cikin banu Isra'ila wadda za su raka shi Annabi Musa ya zabi mutum 70 alaihi salatu wassalam annabi musa alaihi salatu wassalam ya kama hanya zuwa wajen ubangiji shauki da bege na allah sai ya gaba ya bar su akwai isra'iliyar inda ake cewa annabi musa ya yayya ga riga saboda kosawa da ya sadu da allah wata akwai abubuwan da idan ka bi shi kuwa isra'iliyar din ne ka san hankali ba zai kama ba eh annabi musa a ce ya ya ga riga wannan wanda ya ruwaice wannan har ya sa kuma gashi duk malaman tarihi tafsiri musamman wadda ba su da ba su da marariyan awo kamar su imamu sa'alabi za ga sun tattura waɗannan abubuwan haka a cikin a cikin tafsirat nasu amma annabi musa ina ai girman shi a wajen allah ya wuce haka eh amma annabi musa yana da jazba amma jazban sa akan allah kamar yadda misali fa alqal musa alwaha wa haza bi bi bi niyyati akhihi din nan kaga wannan misali kishin allah ya sa annabi Musa ya ga Allah ya mabayi haka ga abin da za su yi jifa ma da allunan wadda misali in mun zo kan shi ko kuma mun wuce sashinsa a baya Allah maɗauki sarki sai yake tambaya annabi Musa wannan gaugawan har ina ya Musa wa ma ajalaka an qaulika ya Musa ah me gaugawanka na kabar al'ummanka kana hukuna ya la asari ya an ce lokacin da Allah ya ma annabi Musa wannan magana duk tsikar jikin shi ya tayi tsoro ya kama shi saboda kada ya zo yayi sul adab ne a halaran Allah wama ajalaka an kaunika ya Musa sannan sai Allah madaukin sarki sai mashi ilqa'il al-jawab a harshen sa shine sai ce kana hum ulai ala afari ya ubangiji ai ga sunan a bayana ba mu da nisa tare da su wa ajiltu ilayka rabbi likarda ai li talabi mardatika ya rasula wal zalika misali ajaltu dan samun yardanka in samu yardanka shi yasa ne gaugawa na mamance na taho tare da wasu shine wanda muka wuce a can a cikin tun daga bakara za ka ji wadda Allah ya kashe su su saba'in din nan ko Allah maɗaukin sarki ke cewa ubangiji in ka so za ka iya kashe su da ni da su tun gabanin yanzu yanzu ban san inda koma me zan ce banu isra'ila ba to Allah maɗaukin sarki sai yake cewa qala fa inna qad fatanna qaumaka sai Allah kuma ya bashi labarin wani abin daban wanda kuma Musa bai baka ba saboda annabi Musa ya alkawari da banu Isra'ila kafin ya taso cewa za su tsaya a kan madaidaicin tafarki suka ce mun yi alkawari ba za mu saba maka ba sai ce to ga musa nan ai ga haruna nan ya zame min halifi shi ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da wani tafiya ya kama an tafi za a tafi tabuka sai na ali annabi ya ce ya zauna a gida sai na ali ya zo gaban annabi ya zauna ya fashe da kuka ita ya rasulullah a yaƙi irin wannan wadda kake faɗan falalan wanda ya ji sannan kuma ni za a bar ni a gida sai ce ya ya aliyu ala tuhibbu an takuna minni bi manzilati haruna min musa yanzu ba za ka zo ka zame min halifi na a bayana ba kamar yadda musa ya zama to wannan hadisin sai ya ɗauki wasu daga cikin yan uwa sai suke ɗaukar wai annabi ya ayyana khilafa ne a'a ba haka abin yake ba sai ba haka lamarin yake ba manzo Allah ya bar annabi annabi sirna ali alayhi salatu wasalam a matsayin halifin sa ya tsaya ya tsare mashi duk abin da in yana nan shi zai tsare alayhi salatu wasalam Allah madaukakin sarki yake cewa qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ai bayan ka riga ka tafi mun jarabci al'ummanka shi yasa Allah ma da ka ayyana musa ka jira cewa wannan misali zaka jira ce ma Allah inna ma fi tisnatu ko a tadillu biha man tasha ya ubangiji wannan wata jarabtawa ne da kai wanda kake fitinan wanda kaga dama ayin ta kwanta ma amma a cikin araf mun wuce ta a baya inna ma kiya fitinat Allah wannan ba komai bane jarabtawan ka ne Allah madaukin sarki yake cewa wa adallahu musamiri samiri ya batar da su shi samiri nan sun yi sabani akan wane ne samiri mun wuce dan kaɗan daga cikin maganarsa daga baya shi ma dai sunansa musa wasu ce misali mansubin ila ƙabilatin ma'arufatin bisham da a samiriya ana jingina shi wata ƙabila sananniya a shama wannan ana ce masa samiriya ita ƙabila din wasu kuma suka ce a shi ba ma ba misire ba ne ba ma'ana ai ba banu isra'ila ba ne shi na cikin ƙibdawa ne ya bayyanar da imani ne da annabi musa a zahiri ya ɓoye munafunci da kafirci wato wannan zuna maka ba a zamanin annabi muhammadu ba ne alayhi salatu wasalam aka fara yin munafukai a cikin magiya wasu kuma suka ce shi illansa ne ke jinsa saboda shi samiri asalinsa an ce shege ne kamar yadda misali imamul qurtubi ya kawo cewa mahaifiyan shi ta yi badala da ta yi badala sai ta samu wani kogo saboda kace abin kunya sai ta ije shi a wajen da ta ije shi a wajen Allah komin lallacewanka yana kishin bayansa sai tura jibrilu cewa jibrilu ka je ka shayar da shi jibrilu shi ke shayar da shi da yatsansa har ya girma ya zama abin da ya zama to sai sa sai zama ya zama mai budadden idanu yana ganin jibrilu yana ganin mala'iku yana ganin abubuwa ne na ajaiba haka da sauransu yana tare da annabi Musa lokacin da annabi Musa ya tafi mikati shi kuma Musa samiri jibrilu ya zo ya wuce a doki da zai wuce a doki imam musulun ya faɗa mana dama a cikin hadisi kamar yadda zo a cikin kitabul qadari manzo Allah sallallahu Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu ta'ala sallan yana cewa Allah madaukin sarki yakan hayyala mutuwa a siffar rago a siffar rago shi yasa duk abin da ta wuce ta kan shi sai ya mutu sawa'u in mutum ne ta wuce ta saman sa ya mutu kenan idan tsuntsu ne ta wuce ta kan shi ya mutu kenan in tsire ne ta wuce ta kan shi ya mutu kenan idan itace ne ta wuce kai sai kaga ya bushe shi kuma misali rayuwa sai Allah ya masala shi da siffan doki to wannan dokin jibrilu yakan haushi shi ma duk abin da ya wuce kan shi sai ya rayu to shi jibrilu ya wuce akan wannan dokin suna ce mashi misali hailul hayat to sai ya takon jibrilu na wucewa sai ya ɗiba kasan sai ce wannan zai yi amfani nan gaba zai yi amfani nan gaba da lokacin da ya kunshi ya daure shi a kunzubi na ije da shi a lokacin da misali suka ɗibi wannan misali kayan zina wadda suka amsa aro a can a misali misira sanda za su hijira sai ce ku kawo ya haɗa musu kamar yadda Allah zai ba mu labari sai ya maida musu da shi ɗan maraki annabi haruna ya wuce sai ya gan shi da yana kera wani abu sai ce kai samiri ne kake a nan sai ce ina yin abin da ba zai amfani ba ne amma ba zai cutar ba ko za ka yi min addu'a sai ce to Allah ka amsa masa shi yasa lokacin da ya gama kerawa da ya zuba mai kasan sai ce Allah a haru ne ya alkawar da ka in ne addu'a ka amsa mashi Allah ka sanya mashi rai sai addu'an annabi haruna sai ta aiki a wajen sai zama ne ya daito shi wannan musa samiri bayan jibril yana renansa yana renansa ya kai gaya har imamu sawi za ka ji na kawo wasu baiti guda biyu na cewa fa musan lazi rabbahu kira jibrilu mumin ai fa musan lazi rabbahu jibrilu kafirin wa musan lazi rabbahu fir'auna mumini eh to dan haka misali bayan duk an gama abin da za a yi yanzu ya girma sai bayyana imani da annabi musa ne amma munafunci na tare da shi wasu kaunin sun ce a shi asalinsa dama yana daga cikin kabilun da suke bautan dan maraki ne yan uwa in ba za su mance ba a bakara annabi musa alaihi salatu wasalam ya wuce wasu mutane suna bautan dan maraki sai suka ce ya musa ka sanya mana allah irin na wannan annabi musa ya musu fada amma bai kira su zuwa ga addini ba saboda ba su a cikin baro isra'ila sanar da misali addinin annabi musa ba universal religion ba ne ba addini ne wadda misali ya gane duk duniya kamar irin addinin manzan Allah ba amma in ka shiga Allah zai amshe ka amma ba lalai sai an yaki mutane in ba wadda Allah ya umarni da a yake su ba ana cikin wannan yanayi a yara ba sun kallon moto zai iya yin Allah madaukin sarki a shi Musa Samiri aka kai wannan gaba ya maida musu da yanzu dan maraki dan maraki ya tashi masan lahu warin in yana a irin yadda sa take kuka iyakan abin da zai iya yi kenan ba zai magana ba amma saboda dakikanci a nan maula musa ibn a shirin ibrahim radiyallahu ta yake cewa kaga aibi da sharrin tattalan dukiya kenan ba tare da cika cira hakkin Allah eh shi yasa aka ce ma shi dinaru ko dinaru sai suka ce misali dinaru misali idan ka cire dalin din sai koma annaru shi kuma dirhamu shi ma kana cire dadara din sai zama hammu to shi yasa zaga da wahala ake samun su kuma ka zama bayin su ka same su a hanwalce ka zama bayin su kullun kana tattala su kan su kare kan su tafi sannan kuma idan sun tashi tafiya su ba za su maka gata ban ba kai aiki alkhairi da su ba to ga waɗannan ya zame musu bala'i ya zama musu musiba Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki yake cewa wa adalla humus sami farja Musa ila qaumi gadbanin asifa annai Musa ya dawo zuwa ga jama'ansa gadbanin yana cikin hushi asifan hushi wadda ta wuce duk yadda kake tunani ran shi ya baci kala ya kauni cikin fada ya ku zamana alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana yana tambayar su ubangiji na bai muku nagartaccen alkawari cewa zai ban littafi in zo muku da shi ba a faɗa la alaikum ko ahadun an aratun an yakhilla alaikum galabin min rabbikum shin kun gaji da jira ne koko kuna son fushin Allah ya saukan muku ne a can a baya za ga shine misali ya kama gemun dan uwansa ya jirru yana jansa yana cewa ya bi na ummi la tashmid bi al'ada kada kai mun sa makiyasi mana dariyan dindirito a Allah madaukin sarki sai yake bamu labarin cewa fa anaftu mawdu ya kai sa ka saba alƙawari na qalu ma ahlafna mawidaka bi malkina aw bi milkina ba mun saba umarninka bane saboda muna son mu saba umarninka ko ko ba mun saba umarninka ba ne a saboda misali a cewan muna da sha'awa na mu saba umarninka walakin na kummilna auzaran laifin mun ɗauko najasa ne wannan dukiyar da suka ɗauko mun ɗauko kulliyin ɗin nan kayan ado min zinatul qaumi na mutanen kibda faka zafaha faka zabna muka jefa ta aka tara ta a cikin wuta aka bura aka yi wuta aka yi mata suka faka zalika alƙasaniyar to haka nan samir sai ya jefa abin da zai jefa sai gashi yanzu ya tashi a matsayin jiki fa har da lahum ijlan jasadan sai mai da musu da shi dan maraki zatu jasadin ma'abucin jiki lahu kuwa yana da rigawa kuka irin na shi dan maraki din fa kalu haza ilahu kuma ilahu musa wa iyazu billahi fanasi sai ce wannan shi ne Allahn ku aiki a annabi Musa kan nasiya ya mance ne ai ya tafi neman Allah Allah ya biyo shi sai da ya tafi sai bai same shi bane sai ya same ni ko kuma misali fa nasiya ai fa adalla bari sai kauce ma hanyar zuwa wajen Allah wai sai suka saba hanya ka san da yawa banu Isra'ila mujassimai ne shi yasa galibi duk aqidan da ka ganshi aqida ban ta jisimi to an dauko shi ne da aqida Isra'iliyat amma aqidan ahlus sunna shine at-tanzihu tsarkake Allah madaukakin sarki eh tsarkake Allah to da haka shi yasa zaka ga a ƴan uwa musamman ɗaliban karatun hadisi ba za su mance ba na taɓa jefa musu wani tambaya me yasa ya zo cewan abdullahi bin amr bin as ya kamata a ce ya fi abu huraira yawan hadisi haka ne ko saboda kamar yadda ya zo cewa abdullahi dan amr dan as yana rubuta a bahurera yana haddacewa shi bai rubutawa aka yi ta muhawara a lokacin wasu suka amsa tambayan daidai shine misali cewa shi a bahurera ya yi zaman dirshin ya zaman bala karatu don yana da halka ma mustaƙilliya a masallacin annabi shi kuma abdullahi dan amur dan as a illolinsa na rashin cewa hadisansa su fi na abahurera yawa daga ciki shi bai zaman bada karatu ba na biyu ya yi ingejin kansa ne a cikin mu'amalan mulki da sarauta sannan na uku ya samu safifat da daman gaske na banu isra'ila ya tattara ya hada da nashi to wannan shine muhallin shahidi shi yasa da yawa idan sahabbai ma magana ya so za su ce misali mai yizla na yawa ne bambance mana wannan isra'iliyat ne ko ko marwiyatin an rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to shi yasa da yawa kamar wancan hadisin da baka ji misali ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma watan can baiwan Allah misali aina Allah fa asharat ila samai hadisin Imam Muslim wanda ya shuzubi a cikin samahu Allah wa iyana wadda babban malamin hadisi abu haki abdullahi al-gumari ya yi tahalilin wannan matsalan wadda kafin shi da yawan gaske sun gabatar na ce wannan hadisi ne ma'anuni misali la ya kowa bihi hujja an fahimta to duka irin wannan hadisin da za ga yana ishara zuwa ga jiha bangare ta jisimi ba hadisi ne marwiyi an rasulullahi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma misali annabi bai taɓa faɗan irin wannan hadisin da yake ishara ga tajisimi ko jiha zuwa ga Allah ba babu wannan hadisin daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da haka shine nan sai yake cewa faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa falasi afala yarawna Allah yarju ilayhim qawlan yanzu haukansu da lalacewansu ya kai ma ba sa ganin shi wannan ijil din la yarju ilayhim qawlan idan sun yi magana ba zai iya ba su amsa ba ba zai iya dawo musu da magana ba wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaki cutarwa a gare su balantana amfani har wannan yanzu ya zama Allah abin bauta wala garka lahum wala qad qala lahum harun min qawlu ya qawmi innama kuntum bih wa inna rabbakum ar-rahman فاتبعوني واطيعوا أمري قالوا لن نفرح عليه آكدين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ذلوا ألا تتبعوا تابعا أفعتيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا ثاني قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نفاس إن لك موئدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه آتبه لنهرقنه ثم ثم لننزفنه في اليمين نسفه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأديئوا أمري قالوا لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجعوا إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بليتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما حدك يا سامري قال بصرت بما لن يبصر به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساف وإن لك موئدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننفقنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما Allah madaukakin sarki ke cewa wala karkana lahum haruna min qabl ai daman gabanin har su ingejin kansu a cikin wannan mummunan aiki na saban Allah da bautan wani Allah annabi haruna ya faɗa musu inna ma fukuntum bi wannan musiba ne aka jarabce ku da shi wa inna rabbukumur rahman ubangijinku ba jiki bane ay muttasifun bi sifatir rahman shine abin siffanta da siffan ar-rahman fattabi'uni annabi Musa ya bar muku ni a matsayin wakili jagora ku bi ni wa diku amri ku yi mini da'a qalu lan nabra alayhi akifi dama Allah ya ce misali wa qawash shariba fi qulubihim al-ijla Allah ya sa san bautan dan maraki ya kama zukatansu eh dan haka misali ba sa jin za su iya rabuwa da bautan dan maraki din shi yasa Allah madaukakin sarki ne yake cewa qalu lan nabra alayhi akifi ai wallahi mu muna nan ba za mu daina bautan wannan dan marigin ba me suke yi shine suna taki kawai fa suna gewaye shine an kunna wuta ana taki shine bautan Allah ya raba mu da lallacewa hatta yarzu ilaina Musa sai suka ce ai sai annabi Musa ya da saboda shine alkali shine hakimi abin da yazo ya hukunci da shi za a aiki kala ya haruna ma mana ka izra'ihum da dun to misali annabi Musa ka daraja ilai ya dawo wajen su kala ya haruna sai ya juya wajen wanda ya bashi amana bai juya wajen su ba tukunna da farko sai ya fara juya wajen wanda ya ba amana mene ya faru ya aka ya haka ya haruna ma mana ka izra'aita hum daddu me yana ka bayan kaga sun bace sun saki hanya Allah tattabi ani me yasa ba za ka biyo ni ka faɗan mun ba amma Abdullahi da Abbas yana cewa misali abin da yake nufi me yasa ba za ka yaƙe su da wanda ba su yi ba ko kashe su za ka yi ka kashe ka biyo ni hankalin shi ya tashi ya yi jifa da alluna a lokacin ya kama wa'aza jirasa a fiye wa huwa ya turruku ya kama kan dan uwan nan nasa yana jansa shi ne yake cewa karka bari makiyasi mana dariyan dandare ko ya dan uwana nan yake ci gaba da bashi labari cewa afas ai sai ta amri ka saba mu umarni na kana yabna ummi yayi yayi idafansa zuwa uwa ma'ana saboda yana bukatan talaffufi da ta'attufi min Musa ka san dama uwa ita ce misali arhamu min al'ab uwa ta ji uba ta ubai wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna tafiya da shi da sahabban sa sai doki ya zo ta gudu zai taka wani jinjiri uwan nan ta mance da wani hali take ciki ta rugo ta gudu ta kama dan ta rike haka sai ta yi mashirumfa ita dokin ya taka ta ya wuce amma ya bar ɗanta yanzu Allah yana kallo ya shiru ya ce yanzu ba kwa ganin wannan kuwa ya ce a rasulallah mun ganta ce kungiyar take wannan tausayin ta ce iya rasulallah sai ce to Allah ya fita tausayin bayan shi fiya da ita eh Allahu arhamani ibadihi min zakal um wata rana haka wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya je wajen sahabbai wata daga cikin matan yahudawa ta shigo gidan ma'aiki dama suka shigo wani lokaci ko tsira ko neman abinci ko makamancin sai ta shigo na na sai ta yi muwafaka da dabino a hannunta da ɗanta na goye da wani sai ta ba ta dabinan sai ta ba ɗayan na goyen ɗaya sai ta ba na hannun ɗaya ta raba ɗayan za ta ci su kuma sun cinye sai suka yi nunin suna buƙatar wannan sai ta yi haƙuri ta fasa ci natan da ta raba sai ta ba na goyon rabi ta ba na hannun na rike rabi ta haƙura shi yasa duk ɗan da bai ji tausayin iyayensa ba ya yi hasara duk ɗan da bai tausaya ma iyayensa ba ya yi hasara ya taɗi lokacin da take ciki ka ga haka Allah yake cewa hamalatu ummuhu wahanin ala wahani wa hamluhu zuwa ƙarshen aya ta yi amai wani lokaci wata sai ta shiga bayi ma ta zauna take samun sukuni sai ta ji warin kashi sannan take sukuni ya amma yanzu da ya fito shi kuma bai da abokin fada sai ita in bai ma sa ta kuka ba wani bai ma ci ya burge ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki yake cewa afa qala ibn ummi la ta'khudh bi lihiyati ya dan dan uwana kada ka kama gemuna wala bi ra'si ma na ka sake ni kar ka bari su kalla wannan simin dariya saboda ya riga ya kama shi din inni khashitu an taqula farraqatu baina bani isra'ila furona kar in bar su in dawo kuma in yi wani laifi kace na raba kan bani isra'ila eh ka ga ma'ana ya da ya gumma ya tsaya ya dinke musu kai kamar yanda mun shaka wannan kissa sai na abdullahi dan masud almajirai ka ce mashi ya halifatar rasulallah yanzu kai ka ce mana abin da halifa fa yayi ya saba ma sunna amma yanzu ka bi shi akan abin da ya saba ma sunna yace gumma in bi shi akan abin da ba sunna ba in kan al'umma annabi za ta dinki da in tsaya ma sunna kan al'umma annabi su rabu eh kan al'umma annabi su rabu shi ma a nan wani irin kalubale ne mai girma wallahi mun sha faɗa duk wanda ya raba ma annabi kan al'umma annabi na nan na jiran shi eh kuma inna rabbaka labil mirfaq eh ba abin da annabi ke so kwarai irin ya gane zai kulla kan al'ummansa eh me zai shi yasa manzo Allah yake cewa duk wanda ya zo muku ma lamarin ku yana ɗaya ne mai raba kanku annabi ya ce asara wuyan shi eh fadribu unakahu asara wuyansa saboda kai ya haɗe ko za a kashe shi eh Allah ka raba mu da takarwa wajen raba mu al'umma kan al'umma Allah ka kiyaye yake cewa misali inni hashitu an taqula farraqtu baina bani isra'ila ina tsoron karkace na raba kan banu isra'ila walan tarqab qawli baka tsaya ma ka saurari zance na ba ya Musa ka tsaya ka saurari zance na kana fa ma buka ya sani to yanzu ya fahimci zancen mu dan uwansa ya amshi uzurinsa har ma yaro kan masa gafara kamar yadda muka wuce a baya ina cewa sai juya wajen ya sani kai kuma ne jawabin ka sani me yasa kai wannan kai anya aika aikan kana busurtu bi malam yasuru bi ko busirtu bi malam yasuru bi an nuna min abin da su ba sa gani ko kuma naga abin da su ba sa gani fa kabaltu qablatan min asar rasul sai na danki kasa daga misali tako ko kun misali asarin dan sako almuradi bi rasul al-jibril fanazbaztuha sai na zuba ta a cikin wannan dan murgin to me yasa kai haka duka dai maganar mu je final sai ce wa kazalika sawwalat li nafs annafs inna nafsa la amaratin bisu yace nafsu ne kawai ba Allah yake mun ba ba wani sadidun ra'ayi bane annafsu Allah ka fi mana karfi Allah ka nafsu musiba kenan duk wani sako da kaga ana ma Allah nafsu duk wani kafirci da badala da iya shege da ake a duniya nafsu shi yasa kai ma Allah godiya in Allah ya daka da malamin da zai maka maganin nafsu duk sanda Allah ya baka likitan nafsu to Allah ya yi maka ni'ima mai girma ba abin da ya rage maka sai jin sa sai yin masa sai bi da kwantar da kai a gabansa har yi maka likitanci din Allah kai mana muwafaka Allah madaukakin sarki yake cewa kana fashab to ga corona nan eh ga corona nan ta zo Allah ka kare mu daga gare ta annai Musa ya tsine mashi mai baki ya ce tafi fa innaka laka fil hayati an takuna la misal eh kada ka taba kowa kar kowa ya taba ka eh idan ka taba shi wani irin masifan zazzabin masassara zai saukan maka kuma shi ma ya saukan mashi za a ɗauki tsawon lokaci ana jinya izan ka zo dai zai ce lamisa kar ka matso sai an yi quarantine ne ake ce mai ko sai an yi quarantine sai an tsara mutane ba taɓawa ba gani to daga nan korona ta fara Allah sai ya adana ta a cikin taskan saboyayye da aka yi badala aka yi kafirci daman tana na ija a gaibi sai ya sauko ta to irin waɗannan musibin da Allah ya lakar da mutanen farko su suna nan danki danki a cikin gaibin Allah eh albarka annabi kadai muke ci Allah yake daga mana kafa eh Allah Allah ya kara mana albarka mu sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala fa safa inna laka fil hayati an taqula la nisas wa inna laka maw'idan sannan bayan yanzu ya kare kuma akwai wani matsaya majira na jiranka akwai alkawari lan tuhulibu da ba za ta kubuce mashi ba kiyama na nan na jiranka sannan kuma wanzur ila ilayikan lazi zalta alaihi akifa kalla walakantaccen abun bautanka da kai yini ka zamo kana dukawa mashi ka sa banu isra'ila suka duka masa sun malalan sifan nahu sannan lanu harrikan nahu litta hakiki ne wannan ba ni shakke ba ne za mu kona shi za mu kona shi lani din na kasani ne sun malalan sifan nahu kuma na rantse maka za mu watsa shi filiyanni nasfa eh za mu watsa shi a ruwa watsawa inama ilahu kuma Allahu allazi la ilaha illahu annabi Musa ya juyo yana musu tajibin tauhidi ina jaddada musu tauhidi inama ilahu kuma allazi la ilaha illahu ubangijinku shine ubangijin da babu ubangiji sai shi wasu a kulli shayin ilma wanda ya yalwaci komi da sani sanin shi ne ma ya faɗakar da ni ya nuna min ga abin da kuke ciki bayan na bar ku alhamdulillah wassalamu alaikum